الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لها دي بيو قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara 1443 wanda ya muwafaka da bakwai ga watan 11 shekara ta 2021 za mu tashi darasi na uku a littafin al-murshidul mu'inu ala ilmin daruri wanda aka fi sani da ibnu ashir dan ashir za mu tashi a baiti na 39 wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajma'u kull hadhihi al-ma'ani kanat lidha alamat al-imani وهي أفضل وهي أفضل وهي أفضل وجوه وهي أفضل وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفز بالذخر وبالذخر ثم لا يتشي وقول لا إله إلا الله شوى لا إله إلا الله محمد أرسله الإله النبي محمد Allah da ya turo shi sallallahu alaihi wasallama to in ka faɗi wannan kalma ma'ana ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan kalma ya jima'u ya tara maka kulla hazihil ma'ani dukkanin wa'ancan ma'anoni da mun ka faɗa a baya duka la ilaha illallah ta ƙunshi dukkanin tauhidi ta kunshi tauhidul asma'i was sifati tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya inda fatar an gane saboda haka kamar abin da ya faɗa a baya kalimatu shahada ce mana sharhi ya fassara mana sai ce kanat shi yasa kalmar ta kasance liza saboda wannan kunsar ma'anonin da ta yi alamatal imani sai ta zama alamar imani kana faɗan da sai a gano cewa eh kai mumini ne sannan wahiya afdalu wujuhi zikiri shi ya fi ba an ce wahaya baitin zai kalli wahiya afdalu wujuhi zikiri wahiya ita wannan kalma afdalu ita ta fi falala na wujuhi zikiri dukkanin fuskokin zikiri kamar yadda ya zo a hadisi afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illallah saboda haka duk zikirin da zaka yi to babu zikirin da ya kai wannan la ilaha illallah falala haka annabi ya faɗa amma sai suka ce a ga wani salati wanda ya mafita shi in ka yi shi ma ka wuce annabawan ya man azhar li jami kai Allah ya kare mu ya kare mu da imanin eh bid'a ba kyau akwai wanda ya taba biri a cikin wadda yan sunna ne eh babu wanda ya taba shiriri ta kila sai da masa fashigal saboda haka ka shagaltu al'umra da rayuwa ka shagaltar da rayuwar ka biha da aiki da wannan kalma ko furta ta tafuz sai ka rabauta shine jawabu na fashgal tafuz sai ka rabauta bizukhri eh sai awakha'un dauri saboda wazani amma asalinsa az-zukhru ne bizukhri da ajiya mai tsada shine kyakkyawan lada da sakamako da Allah zai baka ranar tashin kiyama shine az-zukhr to fashgal bihal umru tafuz bizukhri ka shagaltar da rayuwarka da aiki da la ilaha illallah sai ka samu babban rabo da ajiya mai tsada shine lada mai gwabi to sai faslun wa ta'atul jawarih da'ar gaban jiki aljami' gaba ɗayan jiki ƙaulan wajen zance kama abin da halshe zai faɗa wa fi'ilan ko aiki kama abin da sauran gaɓai za su aikata huwal islamun rafi'u shi ake kira musulunci maɗaukaki abin da ke da alaƙa da zuciya shi ake kira da al'imanu abin da gaɓai za su aikata tun daga halshe har zuwa hannuwa da sauransu shi ake kira musulunci sau da haka sai ka haɗa su gaba ɗaya sannan ka zamo cikakke shi yasa ai kana cewa a shahadu Allah ilaha illallah sai a ce ka musulunta amma sharaɗin la ilaha illallah ɗin nan to gaɓai su aikata abin da kuma an ka wajabta musu su aikata ƙawa'idul islami hamsin wajibat ƙa'idodin musulunci turakun musulunci biyar ne wa'anda suke wajibai wahayar shahadatani su ne kalimatu shahada guda biyu shar'ul baƙiyati kuma ita sharaɗi ce na sauran rukunai so da haka kayi sallah kayi azumi kayi zaka kayi aiki hajji amma babu la ilaha illallah to babu amfani so da haka ita sharaɗi ce na sauran arkan ko ƙawa'idu summa salatu sannan sai tsayar da sallah wa zakatu da bayar da zakka ko wanda duk za a yi magana a kansu nan gaba insha Allahu ta'ala za a yi bayani akan menene zakka menene kuma sallah fil a wani yanki na dukiya ba wai duk dukiyarka an ka ce ka kwashe ka ba talakawa ko haka an ka ce to ka gani in dabbobi ne awaki sai sun kai arba'in aka ce ka bada guda awaki ko tumaki in shanu ne in sun kai talatin an ka ce ka bada dangwali guda yan raƙumma ne in sun kai biyar an ka ce ka bada akuya guda har akwai sauƙi in abinci ne in na damana ne an ka ce ka bada al'ushur ɗaya bisa goma idan ya kai ausuki biyar shine sa'i ɗari uku kaga akwai sauki in na rani ne an ka ce ka ba da rabin ushiri shi ne ɗaya bisa ashirin in dukiya gare ka an ka ce ka ba da ɗaya bisa arba'in da mai matsala kaga ba duka shi yasa ya ce filkita ya ai fi atin minal mali a cikin wani yanki na dukiya an ka ce ka bayar saurakar ka zama maruwaci wasaumu da yin azumi wal hajju da yin aikin hajji ko alhijju duk ana faɗa alhijju ko alhajju walillahi ala nasi hijjul baiti akwai kira'a da hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ko shine alama nistata'a amma ha shi aikin haji yana bisa wanda ya samu iko istita'a din nan abu biyu ne ko uku na farko shine guzuri guzurin da zai kai ka makka na biyu shine as-sihha lafiya yanzan kana da lafiyar da zaka iya tafiya haka kai makka ko saman abin hawa ko ƙasa na uku amnu ɗariƙi yanzan hanya ba ta da tsoro babu ke da dafas babu 'yan fashi da makami to wannan guda uku malaman fiqh suka ce shi ake nufi da man istata'a ilayhi sabila duk wanda ya samu wannan ya samu istita'a sau da haka ko an biya ma kujera ya za hanya ba ta da kyau to aikin hajji bai waje ba ko an biya ma kujera ko ka biya ba ka da lafiya aikin hajji bai waje ba sai san da ka warke al'imanu imani jazmun bil ilahi al'imanu imani jazmun yankewa ne bil ilahi da imani da Allah abin bauta ma'ana ka yanke kadan Allahu wahidun al-ma'budu wahdahu wal kutub da kuma yankewa da imani da littattafan Allah war rusli da iskanus sin amma in ba haka ba rusulu ake cewa da wa sinun dhamma amma saboda wazani sai a ce war rusli da kuma manzanni wal amlaki da mala'iku jam'u malakin a gani ma tare da ba'asi ba'asin qarub tare da tashin kiyama wanda ya kusanto tunda an ce iqtarabatis sa'atu a ta'amurin lahi to kiyama hau tana nan kusa ba nesa take ba wa ƙadarin da kuma imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ka za siratun haka sirati wannan gada da abin sauta mizan hakanan sikeli wanda ake auna nauyi shi ake kira mizani haudun nabi haudun nabi ƙoramar annabi sallallahu alaihi sallama wasu sun ce biyu ce akwai guda bakin siraɗi duk wanda an mabiyan annabi bai hawa siraɗi sai ya shata sannan akwai guda cikin aljanna ɗan bid'a da ya zo sai a kore shi sai ai kai makiyan annabi ne ka canza addinin annabi Allah ya sauwaka jannatun da imani da aljanna cewa akwai ta saɓanin mu'tazila su sun ce babu aljanna yanzu haliya sai an yi tashin kiyama ne an yi hisabi sannan Allah ya halicci aljanna sai a sa su ci amma yanzu sun ga ce a ce akwai aljanna kamar wargi wasa ne ya za a ce an halicci abu kuma an aje shi kawai bai da wani amfani a yanzu to ai lokacin amfanin nasa bai zo saboda haka babu aljanna suka karyata ayoyin o'iddat lil muttaqina haka nan wuta o'iddat lil kafirin su dubba sai da wayannan ayoyi ba to mu'tazila kenan wani ran da kuma wuta shi yasa in baka yi karatu ba to wani lokaci ka zama mu'tazili wani lokaci ka zama murji'i wani lokaci ka zama shi'iyyun wani lokaci ka zama sufiyyun tunda baka da ilimi sai ka ɗauko wani abu ka ɗauka kamar fahimta ne na ahalus sunna wal jama'a ashe ba haka ba ne rashin karatu ne Allah ya sauwaka wa ammal ihsan amma mataki na kyautatawa mandara wanda ya san haƙiƙanin ihsani to faƙala ya ce an ta'abudallaha shine manzon Allah manzon Allah ya fi kowa sanin abin da ake kira al-ihsan to da an ka tambaye shi menene ihsani sai ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah din kamar yadda yazo a hadisu jibrila in lam takun tarahu in ka kasance baka ganin Allah ko to innahu yaraka bai ce fa innahu saboda baitin zai lalace sai ya shafe fa'un amma akwai ta hadisi innahu yarak to shi Allah yana ganin ka haƙiƙa tabbas waddinu kaga addini yace zithalasi ma'abuci waɗanda turaku guda uku ne al'imanu al'islam al'ihsan duk abin da za ka yi na addini ba zai wuce uku ɗin nan ba babu shi wa'annan su ne turakun addini sai ce huz ka karɓi akawa oraka mafi karfin yage ka ta musulunci ita ce la ilaha illallah wadda ya faɗa a baya to ka rike ta karka yi wasa da ita don ita asharaɗin wayan ga abubuwa in babu ta ihsani bai da amfani eh to sai usulul fiqh daga nan sai a shiga fiqh eh malaci muqaddimatun min al usuli wannan muqaddima ce daga usulul fiqihi sannan mu'inatun mai taimakawa ce fi furu'iha akan rassan fiqihu shine irin su tsalki sallah azumi da sauran shi ake kira furu shi yasa zaure in kaji an ce furu'a to fiqihu ake nufi in kaji an ce usulu to ana nufin usulul fiqh sai ce alal usuli za su taimake ka akan saduwa zuwa ga rassa don dama ai sai an kama tushe sannan ake zuwa gami ba wai daga sama za ka rikure shi ka ce to shi yasa ka ce ka karanta fiqihu baka da usulu kana bata makan ka lokaci ba za ka gane fiqihun ba dan fiqihu reshe ne ga saye can sayu ga su can ka bari shine usulul fiqih to sai ce alhukuma fi shar'i idan an ce hukunci a shari'a kaga ba hukunci al'akali ba ba alhukumul adi ba to yanzu a yi magana shari'a saboda za a yi maganar ibada amma can tun da tauhidi za a yi magana to shi yasa an ka kawo hankali to nan su kansu ba sa aiki da hankali a nan wajen tsarki da sallah da azumi da zakka ba sa aiki da hankali sai dai shara to tilka ya zan kismatun diza ko ba haka ba to sai ce in an tambaye ka ma huwal hukum sai ce khaibabu rabbina maganar mahalicinmu almuqtadi wadda take hukunta fi'ilal mukallafi aikin mukallafi wanda an ka dora ma ibada uftuna ka hankalci wannan magana da nake gaya maka daga alfitana shine fahimta ko zakai kaka zamo rabkanani sai ce maganan nan bi talabin ko dai nema an kai kamar wa aqimus salata wa atuz zakata kaga wannan nema ne hmm yawa ku tsayar da sallah ko yana nufin wajibi kenan au izinin ko kuma a baka izini a baka dama a halatta maka kamar fanki huma tsaba lakum min nisa to haza amru ibahatin aure halatta fi al'asli au bi wada'in ko kuma da ajiye wata alama cewa duk sanda alaman nan ka ganta to lokacin ibada kaza yayi kamar zawali kaga da kaga zawali me azhar ta yi to zawali sabab ne alama ce da an ka ajiye don sallah ta azhar ina fatar an gane haka nan gurubu shams ko da makamantansu to wannan shi ne shi ne aube wada'i lissababi ko ajiye wani sabab shi ne wanda muka ba da misali au sharɗin ko kuma ajiye wani sharaɗi kamar a ce ba za ka yi sallah ba sai ka yi tsalki a gani tsalki sharaɗi ne na na sallah don ko ka yi sallah ba tsarki aikin banza ka yi sai ce auzi man'i ko kuma ma'abuci hanawa kamar abin da an ka hana an ka ce karkai kamar karku shagiya karku yi zina karku yi caca karku yi kaza karku yi kaza duk wannan yana cikin hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka alhukumu ya kunshi umarni ya kunshi hani ya kunshi halattawa sai ce a ƙasa mu hukumi shari'i karkasuwar hukunce-hukunce na shari'a kamar yadda an baɗi a ƙasa mu al'akali a baya hamsatun turam to hamsatun biyar ne turamu da ake neman su ga sunan fardun akwai farilla in an ce farilla kowa san abin da ake nufi farillan nan kashi biyu ce akwai fardu ainin akwai fardu kifaya fardu ainin kowa sai ya yi ba a ɗauke ma kowa fardu kifaya kuma in wasu suka yi sun isan wasu amma in kowa bai ba kuma sun yi tarayya a zunubi yanzu a garin nan dole a samu mufti wanda ya kai martaba ta fatawa dole ne in ba haka ba duk mukallafin da a cikin birnin kebe yana da zunubi dole sai an samu malamin nahau wajibi ne sai an samu malamin sarfu sai an samu malamin balaga sai an samu malamin ƙur'ani cikinsa da wajensa in ba haka wata duk wani mukallafi za a rubuta mai zunubi shine ma'ana fardu kifaya amma an samu mutum guda kuma ya ɗauke musu to in garin ku babu mai tafsiri kaga aiki ya taso ba kai kokari ka zama malamin tafsiri ko malamin hikaya ko hikaya an ka samu kaga ya alhamdulillah ko hikayatu tafsiri da wasu hikayan ma ba su iya kiyayewa to bale tafsiri to ko hikayar dai a samu don mai hikaya ba malami ba ne ba malami ba ne kamar da muka faɗa a baya mai tafsiri shine malami to Allah ya tausaya bana ai lokacin hikaya ya yi kusa ko inda azumi na ana matsowa suna suna ta sayan tafsirai suna ajiyewa yanzu za ka ji an ce ai tafsiri ya ƙara kuɗi saboda hikaya ta zo to hikayan ma wata sai a hankali tunda ba ta cika sharuɗa ba ko tunda sai an samu sharaɗi na fahimtar abin da za ka haƙaito sai ka fahimce shi kuma ka ɗauko shi yadda yake bila nuqsanin wala ziyadati wala harifi ba ƙari ba ragi ba canzawa abin da aka faɗa shine za ka faɗa kar a ce ya mutu ka ce yana mutuwa ka canza hikaya ka canza korewa abin da an faɗa madin kai kuma ka mai da shi ka canza hikaya asulul hikaya shine naqalul kalami a naƙaltu magana an gane ala wajahihi bila nuqsanin wala ziyadatin wala tahrifin to Allah ya tausaya mana ko hikaya ya ba mu ikon ganewa wa nadbun da mustahabbi wa karahatun da makaruhi haram da haram summa ibahatu sannan halat ko to fa ma'amurun abinda an ka umarci bawa da shi juzim shine wanda an ka karfafa an ka faɗe shi da taukidi da karfafawa yanke an ka ce dole ka zo da abin an ce ka yi kuma sai an ka karfafa umarnin to wannan shi ake kira fardu shine farilla so da haka in an yi umarni bela jazmin to bai zan farilla ba amma umarnin da yana gwamaye da jazami to shi ake kira farilla sai ce wadudar jazmi amma in babu yankewa to mandubin wusim wusim an ana kiran sada ko ana sa masa alama da mi mandubin cewa musahabi ne sau da haka in ka ga umarni amma ba a ƙarfafa shi ba to wannan shi ake kira mandubi zunnahai shi kuma abuci hani makaruhun wanda an kyamaci hanin makaruhun ana samun makaruhi a cikinsa shi hani hani kala biyu ne yana iya yiwa ya zama makaruhi ne wa ma'a hatimin haram in kuma an wajabta barin wannan abin to ya koma haram amma in kawai cewa an kai ku daina amma ba a wajabta cewa dole-dole sai an bari batu wannan makaruhi ne ma'azunun wajahaihi shi ko ma'azunun wanda an kai izini a kansa wajahaihi yana da fuskoki guda biyu ko ka yi ko ka mi ko ka bari to shi ake kira da alma'azun shi ne mubah shi ake kira mubahi wanda yastawi fi fi'ilihi wa tarkihi in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari ko? ta sai ce za ta ma wannan shine cikon aka samu aka samu hukumin shari'i walfardu kismani farilla kala biyu ce kifayatun akwai ta kifaya wa ai akwai fardu ai wa yashmalul mandubu to mu a wurinmu malikawa in mun ce mandubi ya kunshi sunnatan sunna ma ta shiga in ka ji kawai mun ce mandub ko almandubatu mun yi shiru to da sunna sunna ma ta shiga wa in kana akwai bambanci a wurinsu tsakanin mandubi wasu lokuta da sunna suna rarrabewa amma dai sukan iya kawo mandubi kuma sunna ɗin ta shiga sai ce mi bizayin da wa'annan biyun gaba ɗaya da shi mandubi da mandubi da kuma shi mandubi to biyu ɗin nan duk sun shiga ƙarƙashin shi mandubi halat abin da an kaso kenan ko nafila ko kuma a ce da nafila da sunna idan an ce nafila shi ne abin da aka neme ka aka ruwaito dai annabi ya yi amma bai dawama yana yi ba to shi suke kira nafila kuma bai kwadaitar a yi ba bai kwadaitar a yi ba idan an ka ce sunna suka ce abin da aka ruwaito annabi ya dawama yana yi amma kuma bai wajabta cewa dole sai an yi ba to duk sanda aka ce ha zaman dubun duk wannan a ƙasa maɗin sun shiga su an raga'ib duk suna nan abubuwan da ake kwaɗayi abinda an karwaito kila wala Allah sau ɗaya annabi ya ko sau biyu ba yawa shi ake kira ragibatu a wurin malikawa to duk wa'annan da zaran aka ce maka almadubu duk sun shiga duk sun shiga ciki to tauhidi ya kare a wannan littafi yanzu za a shiga aiki kai tsaye kitabu taharati aka samu miyayi an kawo abinci ko ba kawo ba a dora to babu laifi sai mu tsaya darasi na gaba sai mu tashi kitabu tahara ko tsihara ko tuhara da ana fada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh